إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجارنا من النار أيها المسلمون لا زال حديثنا عن صور الأمانة حيث أننا في صدر الكلام عن السورة الثانية وهي الأمانة في الأموال عباد الله إن مما تساهل الناس فيه وهو من كبائر الذنوب الغلول وهو أن يأخذ الإنسان من الأموال العامة ما ليس له أو يخصص أدوات وظيفته لنفع نفسه وقرابته لا لخدمة الناس وهذا من الظلم العظيم الذي يجر المجتمع إلى فساد عريق وصاحبه متوعد بالعقوبة في بالعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه وأن خولة الأنصارية رضي الله عنها وهي امرأة حمزة بن عبد المطلب قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن رجالا يتخودون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة رواه البخاري وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها رواه البخاري وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو أباء وفي صحيحين من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي أهدي إلي فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي أفلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفس محمد صلى الله عليه وآله وسلم بيده لا ينال أحد منكم شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على أنفه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه صلى الله عليه وآله وسلم حتى رأينا بياض إبطيه ثم قال اللهم بلغت اللهم بلغت وثبت في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على أمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول قال الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره ومن الغلول هدايا العمال وحكمه في الفضيحة في الآخرة حكم الغال وقال الإمام الخطابي رحمه الله تبارك وتعالى وفي هذا بيان أن هدايا العمال سهد وأنه ليس سبيلها سبيل سائر الهدايا المباحة وإنما يهدى إليه للمباحات وليخفف عن المهدي وليصوغ له بعد الواجب عليه وهو خيانة وثبت في المسند من حديث أبي عبادة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر ولا تغلوا فإن الغلول عار ونار على صاحبه في الدنيا والآخرة وثبت في صحيح مسلم من حديث عدي بن حميرة الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخية فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل أني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى وأخرج الطبراني عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياك والذنوب التي لا تغفر الغلول فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة وأكل الربا فمن أكل الربا بؤس يوم القيامة مجنونا يتخبط وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار وللحديث بقية إن شاء الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ‘yan uwa muna nan muna bayani kan amana wanda muka ɗauko ɓangarori na amana muke bayani kan ɓangare biyu na amana shine amana a cikin dukiya wancan lokaci mun kawo ayoyi na alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan lalle dukiya amana ce mu yi hatara wajen baɗar dukiya yana daga cikin amanar dukiya kuma abin da a yau mutane suke sakaci a kanya kuma wanda yana daga cikin manya-manyan kaba'ira waɗanda Allah ba zai yahi mama ƙananan ba sai in mun nisanci manya-manyan zunubai kamar yadda yake cewa in tajtanibu kaba'ira ma hauna anhu to mu kuma nukaffir ankum sayyi'atikum babu yanda za a yi Allah ya yahi mana ƙananan zunubai sai lokacin da muka nisanci ainihin manyan zunubai to yana daga cikin manya-manyan zunubai shine mutum ya ɗauki dukiyar jama'a mai da shi tashi shi kadai mutum ya kwashe dukiyar al'umma mutum ya kwashe dukiyar ƙasa mutum ya kwashe dukiyar bayan Allah dukiya ce ta kowa na da haƙƙi a kanta a matsayinka na ɗan ƙasa tana da haƙƙi a kanta haka talakawa a matsayinsu na 'yan ƙasa suna da haƙƙi a wannan dukiya sai a samu wasu mutane tsiraru waɗansu mutane waɗanda yawansu bai wuce ainihin 'yan yatsun hannu ba in ka haɗa da hannun yatsu da hannun ƙawa bai wuce adadin ba a samu sun mamaye dukiya sun maida su tasu su kaɗai to wallahi tallahi wannan babban annoba ce mutum ya ɗauki dukiyar jama'a ya maida ta tashi shi kaɗai ko kuma ya ɗauki wani abu na ma'aikatar shi na wurin aikin shi inda aka baya amana sai ya ɗauki abu na dukiyar jama'a na wurin aiki sai ya maida gida don ya amfana shi kaɗai ko da shi da makarrabanya ko waɗanda ya yarda su amfana da su bayan an tanadar da wannan abin da duk wanda yake ɗan ƙasa a matsayin ya na ɗan halal na wannan ƙasa ya amfani da wannan abu sai wani ya amfana shi kaɗai ko wasu mutane ke ɓantattu wallahi tallahi wannan mutumin Allah yana mai barazana da azaba a nan gidan duniya kamin ya je gobe kiyama Allah mai barazana da azaba yi wutar lahira Allah subhanahu wataala ya ce wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyama duk mutumin da ya ɗauki dukiyar jama'a dukiya ta jama'a ka maida ta tai kadai ramin kura daga ke sai ƴaƴanki sai ka wawas ayi waso su ayi wawa ha babba ha karami ha tsaka tsakiya ga naka a rarraba ba tare da bisa ka'ida ba Allah subhanahu wata'ala ya ce kowaye wannan wallahi sai ya zo da wannan abin saman kanshi a gobe kiyama ko me ya ka dauka in aka yi ciwaciwa da kai aka dauki mota ta ma'aikata ba bisa ka'ida ba wallahi tallahi Allah ya ce sai ka zo da ita da saman kai in a matsayinka na kaza duk abin da yake na ƙasa ka ɗauka ba bisa ka'ida ba ka kai ka aje wallahi tallahi Allah ya ce ya atibi ma galla yawmal qiyamati sai ka zo da shi a saman ka a gobe kiyama kowaye kai ka irin mankana kowaye maka tsayi in dai ka ɗauki dukiyar jama'a Allah ya ce mu faɗa maka cewa aka yi annabi ya ɗauki dukiyar jama'a sai Allah ya faɗa ya ce ma kana lin nabiyyi an yagul bai kamata ba bai dace ba irin annabi a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dauki dukiyar jama'a to amma ga wa'azi in ma annabin ya dauka balantana ba zai dauka ba to wa man ya gulul duk wanda ya dauki dukiyar jama'a ya ati bi magalla yawmal qiyamati Allah ya ce wallahi sai ya zo da ita a saban ka a gobe kiyama ranar tashi alkiyama ya zami da wannan aya a gobe kiyama a gaban Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa yake cewa man kanat indahu mazlimatun li akhihi duk mutumin da ya san ya cuci dan uwan a nan gidan duniya min irdihi na mutuncin ya aw min shay'in ko ma miye dukiya ka dauka ka jama'a ba bisa ka'ida ba mutuncin mutane ka ci ka taba haƙƙin mutane ka zubar da jinin wani ka gulakantar da wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ka nemi ya yahi maka a yau a yau da annabi yake ni ba yau ta juma'a ba a'a yana nihin ka nemi ya yahi maka a nan gidan duniya manzo Allah ya ce qabla an ya'ti yawmul la dinarun wala dirhamun tun kama a zo ranar da baka da kuɗin biyan shi in dukiya ce ka ɗauka ta wani ka ɗauki dukiya ta suwa ne ka ɗauki dukiya ta jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ka yi ƙoƙari a nan gidan duniya ka nemi waɗanda ke da haƙƙi akan wannan dukiya ka ce dan Allah na satan maku dukiya a lokacin da na rike matsayi kaza ba bisa ka'ida ba dan Allah ku yahe mani annabi yace ka nemi ayi haka in baka yi haka ba annabi yace zaka zo gobe kiyama baka da dukiyar da zaka bi sai ayyukanka na alkhairi in kana da ayyukan na alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan baka nemi a yahe maka ba idan kana da aiki na gari da kai wannan ladar da kai iza za a dauka ana ba waɗannan talakawan da ka cuta ka kwashe musu dukiya ka cuci wani ka cuci wani ka cuci al'ummarka adadin mutanen da ka cuta za a yi ta ɗauko ladar taka azuminka da kai ƙiyamun lail ɗinka da kai na filfili da kai sada zumunta da kai kyautata ma iyaye duk ayyukanka na alheri haka ƙungurungum za a ɗauko wannan lada ana ba waɗannan da ka cuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ladar ka ta ƙare kakka yi tunanin ka ci bulus a'a sai a ɗauko zunuban su kuma ana lamta maka jahannama kuma ba ta da in zaka sha giya ka sha ta dubu zunubi na karuwa a cikin jahannama bala'in jahannama na karuwa zunubi na karuwa a cikin jahannama bala'in narkon azabar jahannama yana karuwa a ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai a lamta mai a tsaye a dauke a yi wurgi da shi a cikin wutar jahannama cin dukiyar jama'a a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin akwai wasu mutane suna kukutsawa cikin dukiyar Allah ba bisa ga ka'ida ba suna kukutsawa bisa cikin dukiyar Allah ba bisa ga hanyar da ta dace ba ma'ana inda asalin dukiya ta Allah ce domin ya ce wa atuhum min malillahi allazi atakum dukiya asalinta ta Allah ce Allah ya ce to akwai wasu suna kukutsawa a cikin dukiyar Allah subhanahu wataala ba bisa ga ka'ida ba sai Allah ya ce waɗannan mutanen falahumun naru yawmal qiyama ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan mutane za su shiga wutar jahannama a gobe kiyama duk mutumin da ya ci kukkuta cikin dukiyar jama'a ya dauki dukiya ba bisa ka'ida ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana da wutar jahannama a gobe kiyama a wani hadisa hadisa Abdullahi ibn Amr yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dora wani mutum wanda shine ke kula da dukiyar zakka ko kuma dukiya ta ganima idan an samu kamar wani minister ɗin finance manzan Allah ya ɗora ya idan an kawo dukiya ya rubuta abin da ya hita ya rubuta kawai ana na wannan mutumin sai ya mutu kaga duk mutumin da annabi ya ɗauka ya ba responsibility alama annabi ya yarda da imanin shi duk mutumin da annabi ya ɗora a saman dukiya ko a yanzu a rayuwar duniya bayuwa muna da kwamitin masallaci muna son mu yi asusun masallaci kai karago ta hai ka kuma mu ɗauki jikka ɗari mu baka in suka bace ya zami amma sai mu nemi mai kuɗi mu baka in suka bace naka suka bace an baka ba ba sai ma kame mu sai da motan kan baka canji amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora wannan bawan Allah saboda annabi ya yarda da imanin ya wannan mutumin yana mutuwa kirkiratu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu nan ga kirkirata ne ina gani cikin wutar jahannam yanzu nan kadiba fa annabi ya ba responsibility amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga kirkirata nan ina gani a cikin wutar jahannama wannan magana sai sahabbai suka yi ta damuwa me kirkirata yayi ko da suka je suka diba suka diba sai suka ga wata riga sai ya dauka jallabiya ta jama'a ba a raba ganima ba ya dauka ya kai gida wannan abin yayi sanadiyar shiga wutar jahannama sahabin annabi ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi yaki tare da annabi dan ya dauki jallabiya jallabiya ta kai dala 100 ta kai shika biyar ya dauka amma annabi ya ce ya shiga wutar jahannama kadi ba fa kirkiratu an je yaki tare da annabi annabi ya dauki matsayi ya bashi amma ga ya mutu saboda ya dauki dukiyar jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai shiga wutar jahannama Umar ibn al-Khattab ya ƙara bamu yace bayan mun dawo daga yakin Khaibar sai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka shiga gaba muna baya sai muka ji sahabban annabi suna kiran sunayen mutane sai a diba waye ya mutu a yakin khaibar sai a kira sunan wani sai a ce Allahu akbar yayi shahada sai a kira sunan wani a ce Allahu akbar yayi shahada Umar yace hatta marru ala rajulin sai da suka kawo saman wani mutum suka ce fulanun shahid wani ma yayi shahada annabi yace kalla a a inni ra'aituhu fin nar yanzu ne ina ganin ya a cikin wutar jahannama ya je yaki tare da annabi kuma an kashe wajen yaki amma annabi yace yanzu ne ina ganin ya a cikin wutar jahannama annabi yace fi burdatin agallaha aw aba wata riga dogon riga jallabiya irin jamfa din nan ita ce ya dauka ana yaki ta birge ya dauka ya sa cikin jakayya ba a gama yakin ba aka kashe annabi ce dan wata jahannama ne sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya mutu a wajen yaki ya zami da wadannan hadisan ya zami da kanmu ya zami da mu zamu ce mu Allah subhanahu wataala gobe kiyama hadisi daga Humayd Abi Humayd al-Sa'idi yake cewa ista'mala an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-azd manzo Allah sallallahu alaihi ya dora wani mutum akan yaje ya karbo zakka a matsayin ya na sa'i a matsayin ya na ministar ɗin finance ya je ya amso kuɗaɗe sai manzo Allah ya ɗora ya tare da yana da albashi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zanka bashi ko da ya je amsar zakkan nan wannan mutumin sunan ya ibnu lutubiya ibnu lutubiya ko da ya je amsar zakka yayo lissafi mutanen sai suka kirgo kuɗin zakka suka bashi bayan an baya kuɗin zakka sai aka ce ga wannan kuma mun baka kai ma ka sharuwa ko da ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce haza lakum wa haza uhdiya ilayya annabi wanga naku ne wanga kuma an bani kyauta ba ni nace su bani ba su suka ga dama suka bani kadiba annabi ya mai salam yana daga cikin waɗanda za a ba zakka in yana cikin al'amirina alaiha amma da yaje amso zakka aka bayya zakka sai suka bayya wani abu ba shi ya roƙa ba su suka yi niyya suka baya yace manzo Allah haza lakum wa haza uhdiya ilayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga dukiyar zakkau wanga kuma su suka dauka suka bani kyauta annabi ya ji zahin wannan magana ya yi karhin a mai wa'azi shi kadai annabi ya tashi ya hau munbari manzo Allah ya fahimi da Allah wa asna alai manzo Allah ya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu bayan annabi ya gama sai ya ce ga wani mutum mun dauke ya aiki muna biyan shi mun tura ya bisa aikin da muke mai salar kuma ya je aka baya kyauta wai ya ce kyautar tashi ce annabi ya ce afala jalasa fi baiti abihi aw ummihi me yasa bai zamna gidan uwarshi ko gidan uban sha iske a baya wannan kyauta haka annabi ya faɗi me yasa baka zamna gidanku ba ka zamna gidan mahaifiyarka ko ka zamna gidan mahaifinku kaga in an baka wannan kyautar ko kuma yau dekire ya zo a samke ka daga wannan matsayin kaga in an baka wannan kyautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hada yace bai yarda ba sai manzo Allah ya ce wallazi nafsu muhammadin bi yadi na rantse da Allah da ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ga hannun shi la yanalu ahadun minkum shay'an illa jaa yawmal qiyamati yahmiluhu ala ulqi ba wanda zai ɗauki wani abu cikin dukiyar nan ta jama'a ba bisa ka'ida ba illa face sai ya zo ranar tashin alkiyama yana ɗauke a kan wuyan shi ya ɗoro wannan abin a wani hadisin wannan ruwa sai manzo Allah ya ce fala a arifan na ahadan minkum laqiya Allah ku sahabbai ku al'umma musulmi ku al'ummata kan wanda ya nuna ya sanna gaban Allah kan wanda ya nuna ni na san shi a gaban Allah lokacin da zai zo gaban Allah ya ɗauko shanuwa da ya sata ko ya ɗauko ɗan akuya da ya sata, ko ya ɗauko raƙumi da ya sata, ko ya ɗauko mota da ya sata, ko ya ɗauko bancin wajen aiki da ya amsar ya sata, an mushan lakon ne ya ɗauko kayyuka da lakin ruwa na lakon da ya sata, annabi ya ce wallahi kakka nuna ka sanna a gaban Allah domin hisabin naka baya da kyau. Da annabi ya faɗa masa habbai, ai dafin wannan sahabi ya ce annabi ya ɗaga hannuwan ya sama, har sai da muka ga ƙyallen warin hamata annabi, manzo Allah ya ce Allahumma ballagta Allah ka shaida na shaida isar musu. Allah ka shaida na isar masu duk wanda ya dauki dukiyar jama'a sai ya zo da ita gobe kiyama Allah ka shaida na isar masu abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kenan a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sa'amalnahu minkum ala amalin duk mutumin da muka dauka muka dora mai wani aiki farazaqnahu rizqan muka baya arziki muka sa mai salar albashi muna baya manzo Allah ya ce fa ma akaza ba'da zalika gulul abinda ya dauka bayan salar din ya wannan dukiyar jama'a ce gobe sai ya zo da ita gobe kiyama bayan mun maka salar mun maka albashi muna biyan ka mun baka yan demite mun baka kaza mun baka kaza tare da wannan ka zo ka ɗauki wani abu bayan wannan annabi ya ce wallahi dukiyar jama'a ce ka ɗauka gobe kiyama sai ka dazo da ita aka a gaban Allah shi yasa imamul qurtubi yake cewa wa min al-ghululi hadayal ummat yana daga cikin gululi ɗaukar dukiyar jama'a kyauta da ake ba ma'aikata yau sai a ce an mana matsayi kaza an kawo da nan ni ne a matsayin DJ na duwal sai kaga kowa ya rugo wanga ya kawo shaddori wanga ya kawo atamwa in azumi wanga ya kawo sukari wanga ya kawo raguna wannan in na ce wallahi shine ka ci dukiyar jama'a ka ci sotu ka ci hanci haka al-Imam al-Khattabi ya faɗa yace dalilin wannan zamu ga cewa anna hadayal ummali suhtun kyauta da ake ma ma'aikata yace wannan cin hanci ne domin an bada ta ne dan idan na taka doka kar ta taka ni ko kuma ina shirin in taka doka in na yi odar kaza doka ta hana amma ya za a yi da kai mu yi ruha ruha mu yi gyara ha babba ha karami a ƙarshe kuma ba yanda za a yi talaka shi za a ƙara shiga cikin mawuyacin hali a ƙarshe talaka shi za a shan wahala talaka shi ake tsotsa ka samu sauƙin shigo da kaya ka samu sauƙin kaza amma ba mu samu sauƙi a farashi ba kai ka yi ciwa ciwa amma ka ki sauke mana farashi ya za a yi kuma gobe kiyama Allah ya kyale ka da hakkinmu ya za a Allah ba za a hukunci gobe kiyama ba ai wa ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah ba azzalimin bawa bane ba bayan da za a yi wala yazlimu rabbuka ahada inni haramtu zulma ala nafsi waja'altu bainakum muharraman fala tazalamu na haranta zalunci a karan kaina inji Allah na sa zalunci a tsakaninku ya zama haramun fala tazalamu ka wanda ya rai zalunci dan uwanya ka kwere ku yi zalunci a tsakaninku kaga anan wannan duka maganganu ne na malamai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace addul khayta wal mikhyar duk abinda ka san ka dauka da dukiyar jama'a ko allura ko zare annabi yace wallahi kai maza ka baida shi tun a yanzu kai maza ka baida in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace wa akbar min zalika wa asghar ko abinda yayi haka girma ko abinda bai kai haka ba kai maza ka mayar sai annabi yace fa innal qulula narun wa arun ala sahibihi yawm qiyamah kaga dauka dukiyar jama'a zaka zame mutan abun kunya a gobe kiyama za ta zame mutum abin abin Allah wadda rai a gobe kiyama za ta zame mutum abin tir ko da yanzu ka ga ba mu ganka ba Allah ya gani ya rubuta mala'iku sun gani sun rubuta a gobe kiyama Allah zai baka littafi ga lokacin da kai sata kai da kanka kamar Allah bayani kamar Allah mamaki ka ce ya Allah mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada ya Allah wani irin littafi ne wanga dan abinda na sata dan abinda na sata bai taka kara karya ba Allah ai ni wasa nake wani irin littafi ne Allah ya ce ina wala yazlimu rabbuka ahada ai Musa Allah bamu iya zalunci ba Musa Allah adillai ne Musa Allah masu adalci ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wani hadisin yace duk mutumin da yake mun dora mashi aiki sannan kuma yazo ya satan mana dukiya manzo Allah yace wallahi sai yazo da ita a gobe kiyama anan wurin mutane ne annabi ya dauka aiki bayan an dauki aiki yanzu kamar nan yanzu ga mun muna zabe a kasar mu bayan an yi zabe za a zo a rantsar da ministrori da dubutoci sai a zo a karanta wanga hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a karanta musu irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne annabi ya dauka malmakon a rantsar da su a annabi sai karanta musu yace to za a dauke ku aiki amma man ista'malnahu minkum ala amalin duk cikin ku wanda muka dauki aiki muka ba muka dauki responsibility muka bashi fakatamana mihyatan fama fawqa sai swaci mana allura ko abin da yake sama da allura annabi ce illa kana gululan ya ati bihi yawmal qiyamah wallahi gululi ne dauka dukiyar da ma a ce gobe sai ya zo da ita a kasaman kai sai ya ce faƙama rajulun aswar sai wani mutum ya tashi bakin mutum cikin mutanen madina sai ya ce ya rasulallah ya kai manzo Allah ikbal amraka wallahi annabi rike aikin ka bani so ka bani wannan responsibility yana cikin waɗanda za a ba aikin za a rantsar da su annabi na hadin wagga magana in ka dauki abu koya yake sai ka zo da shi a gobe kiyama yace manzo Allah a rike bana so annabi yace wa malaka yau me yasa baka so yace sami'tuka taqulu kaza wa kaza na ji ka ce annabi ko allura na dauka sai na zo da ita gobe kiyama annabi yace wa ana aquluhu al'ana kuma wallahi zan ƙara maimaitawa duk wanda muka dauki matsayi muka baya sai ya sace mana allura sama da allura manzo Allah yace illa face gululi ne sai ya zo da ita gobe kiyama sai annabi yace abinda aka baka bisa ga ka'idar aiki ka amsa abinda ba a baka ba annabi yace ka bai kariba abinda manzo Allah ya karanta mutane lokacin da zai rantsar da su a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'auf yace iyyaka wadhuruba allati la tawfa a sharɗinka kai hatara da zunuban da Allah bai gafarta ma mutum in ya mutu da su sai manzo Allah ya ce zunuban da Allah bai gafarta ma in ka mutu da su a wanga hadisin sai ya ce algululu ka dauki dukiyar jama'a inda haƙƙin ba haƙƙin Allah bane in haƙƙin Allah ne istighfari sai ya hima in haƙƙin Allah ne kaje aikin haji sai Allah ya hima in haƙƙin Allah ne in kaje umra sai Allah ya hima ba haƙƙin Allah bane haƙƙin bayi ne babu yanda za Allah ya hima ka sai manzo Allah ya ce to duk wanda ya dauki dukiyar jama'a wallahi Allah ba zai ya hima ba sai in masakin saka ya yi sai annabi ya ce kuma da riba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin sai ya ce kun san waye al-muflisu min ummati tababbe ga ka'idar larabci idan aka ce al-muflisu shine mutumin da ake biya bashi amma kuɗin da ke hannun ya da kadar da ke hannun ya bata isa bai biya bashin da ake biya shi kai ne ake biya bashin miliyan 100 baka da miliyan 50 ga hannunka to shine sai annabi ya ce kun san waye tababbe cikin al'ummata sai suka ce shine wanda baya da kuɗi kuma baya da kaddara ba kuɗi kash wanda zai badawa kuma baya da kaddara sai annabi ya ce wannan a duniya kenan amma a cikin addini cikin al'ummata shine mutumin da zai zo ranar tashi alkiyama ga azumi yayi azumi na nafila na farilla ga sallah yayi ta nafila ta farilla ga zakka ya bayar yayi sadaka duk aiki alkhairi yayi amma zai zo gobe kiyama ya zagi wani ya ci mutuncin wani ya ma wani kazafi ya ci dukiyar wani ya zubar da jinin wani ya bugi wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan da ka cuta dinnan sai ayi ta daukar ladan nan ta azumin ka ladan nan ta kiyamun lailinka ladan nan ta kaza dinka duk ladan nan annabi ce sai ayi ta dauka ana biyan su fa idza faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alai idan ladan ta kare kamin ya biya abin da ke kanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuma sai ya dauko zunuban sa ayi talabta maka a ƙarshe annabi ce sai a wurga mutum a cikin wutar jahannama kenan a dunkule ya ƴan uwa waɗannan kaɗan ne daga cikin hadisai na taskar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke man bayani kan haɗin dukiyar jama'a ashe nan mun gano ashe dukiya amana ce dukiya amana ce a yau waye cikin mu ke kare kan ya game da dukiyar jama'a sai wanda Allah ya kare wa qalilun ma ɗan kaɗan waɗanda zaka samu ana bani matsayi wani dan da ka ganye da dukiya ko tun yana cikin ciki ake mai albashi bai sai ya tara abin da ya tara ba a yau tun yana cikin ciki a ce aka fara mai salam har zuwa yanzu amma za ka ga matsayi ne za a ɗauka a ba mutum shekara ɗaya shekara biyu yana abin nan sai ka ga ya zama wani maƙudan kuɗi ka ga yana da gidaje ka ga yana da kaza kai ka sai in ya tsaya fi sabilillahi kan salar ɗin bai sai tara wannan abu ba kuma gobe kiyama Allah ya kyale kuma Allah ya ki hukunci bayan an cici talakawa Allah ya kyale yo ai an ɗauki Allah azzalim in har Allah kyalewa zai in kana tunanin sabka Qur'ani za ta yahi ma wannan ka ɗauki Allah azzalimi kenan ya za a ka cuci mutane ka zo ka laɗe ga Allah subhanahu wataala ya za a ka zalunci mutane ka zo ka laɗe ga Allah subhanahu wataala muna nan bisa kan amana ta dukiya ba mu gama ba insha Allah Allah muna roƙonka ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah muna roƙonka ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah muna roƙonka ka biya mana bukatun mu na alkhairi ya Allah muna roƙonka ka tsaida mu bisa ga halalin mu Allah muna roƙonka ka tsaida mu bisa ga halal din mu Allah muna roƙonka ka tsaida mu bisa ga halal din mu Allah muna roƙonka ka nisantar da haram daga gare mu mu ma ka nisantar da mu daga haramun ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka ka nisantar da mu daga haramun kuma ka nisantar da haramun daga gare mu ya Allah ya rabbal alamin Allah muna roƙonka ka nisantar da mu daga haramun kuma ka nisantar da mu daga ainihin ka nisantar da haramun daga gare mu ya Allah ya rabbal alamin Allahumma izzil islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir adaka da ad-din wansur ibarakal muhadin wahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم قد لنا حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء إليه يا رب العالمين دم سبقاتنا الخير الله بيا ما سبقاتنا الخير دم سنيمن تيما كما الدين المسلمين كودة تنانسو كودة إلمنسو كودة دوكيسو كودة متأنسو الله تيما كامسو masu neman su kama addinin musulunci cikas ko da matsayinsu ko da kuɗinsu ko da tunaninsu ko da iliminsu Allah ka san su mun kai ƙararsa zuwa gare ka a dalili da wannan muna addu'a ga wani malamin wani malami na duniyar musulunci Dr. Aidul Qarni wanda yake malamin kasar Saudiya a wannan satin ya je gabatar da lacca a Philippines ana aka samu wasu ƴan bindiga dadi suka bude mai wuta Allah subhanahu wataala ya sa rayuwa ta ta tsira yana nan amma har yanzu yana asibiti kwance muna roƙo Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya muna roƙo Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya muna roƙo Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya Allah subhanahu wataala ya baya zuciyar daurewa Allah ya sa ya daure ya ci wannan jarabawa da Allah ya jarabce ya Allah subhanahu wataala ya baya imanin daurewa ya ci wannan jarabawa da Allah ya jarabce ya ya Allah muna roƙonka ka kare mana malaman mu malaman sunna duk inda suke a duniya ya Allah ka kare mana malamanmu masu neman kare sunna masu neman kare tauhidi masu neman kare musulunci duk inda suke a duniya ya Allah muna roƙonka ka kare mana su Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa qumu ila salatikum yarhamukumullah